بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رؤوس رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين yanzu mu tashi kitabul hajji nace kitabul hajji littafin hajji babul mawaqit babun miqati hadisi na 218 an abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waqata ya sanya miqati da ahalil madina ga mutanen madina zalhulaifa ita ce gurin daukan haraminsu wali ahali na sham al-juhufa mutanen sham kuma juhufa wali ahali najdin karnul manazil yan najd kuma karnul manazil wali ahali yaman duk sunayen gurare ne sanannu mutanen yaman kuma ya lamlam ya lamlam za su dau harami wa qala sai yake cewa alayhi salatu wasalam hunna lahunna nasani waliman ata alaihinna ga duk wanda ya zo ta wajen su min gairi ahalihinna ga wanda ba ahalin ba ko da ba can kake ba inda ta can wajen ka zo to ta can zaka dauka man arada alhaji aw umra ga wanda yake nihin haji ko umara wa man kana duna zalika wanda kuma bai kai haka ba tahiyya shi ba ta kai wannan guraren ba fa min haisu an sha duk inda ya dau harami yayi hatta ahlu makkah min makka ha yan makka za su dau harami daga makka na gaba daga abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala manzon Allah mai tsira da amincin Allah yake cewa yuhillu ahlul madinati min zulhulaifa mutanen madina za su dau haramin su daga zulhulaifa wa ahlul sham min al-juhufa mutanen sham kuma daga juhufa wa ahlul najd min qarni mutanen najd daga qarnul manazil qala abdullahi abdullahi ibn umar yake cewa ba da gani labari ya iso mini anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yuhillu ahlul yaman min yalamlam mutanen yaman su dau harami daga yalamlam sai babi na gaba babu ma yalbisu al-muhrim min siyabi baban da ke bayanin abinda mai harami zai sa na tufa an abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma anna rajulan qala wani mutum yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ma yalbisu al-muhrim min siyab mai harami mai zan sanya na tufahi qala sai yace la yalbisu al-kumusa ba zai sanya riguna ba kowane nau'i da kowane nau'in su ma'ana walal ama'in ko kuma raunna walal sarawilat ko wanduna walal baranis ko barmushiya babban riga walal khifaf hakanan hufi ba zai sa ba illa an yajid illa ahadul la yajidna alaini sai in mutunan da bai samu takalma biyu ba failal basul khufain yana iya sanya hufi biyu wal yaqdahuma asfal min al ka'bayn sharadin su sai cire su kasa da idan kafa wala yalbisu min siyab shay'an ba zai sanya daga cikin tuhahi wani tuha ba masahu za afaran awwaras wanda tararan za afaran ko waras ya taba su walil bukhari a cikin bukhari yace wala tamtaki bil muhrima mai harami ba zata sanya niqabi ba wala talbasul kufa zaina ba zata sanya gam ba gam na hannu ba zata sa ba wanda dan tarihi hannuwanta yaga shari'a ita ce wadda take ba da komi a shar'anta shi a shar'ance ba a hankalce ba kaga mace a gida a ko ina ana so ta kasance cikin taron jama'a ta rihe fuskar ta mustahabi ne lada ma za ta samu to amma a gurin haji kuma an haramta ana abdullahi ibn abbas radiyallahu kuma duk daga babu dandazon taron da ya kai na an haji ana abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma kale yake cewa sami'tu nabi sallallahu alaihi ya hadu bi arafat naji annabi sallallahu alaihi yana hudu ba a arfa yace mallam ya jinna alaini duk wanda bai samu takalmi biyu ba faliyar bas kufai ne sanya hufi biyu wa mallam ya jiri izaran wanda bai samu gyabto ba faliyar bas sarawil ya sanya wando yani lil muhrimi na nihin ga mai haram kenan sai cikin halin darura sanya hufi ga wanda bai samu takalmi ba haka nan sanya wando ga wanda bai samu gyauto ba an abdullah ibn umar radiyallahu anhuma anna talbiyata rasulullah sallallahu alaihi wasallam cewa talbiya ta annabi sallallahu alaihi wasallam tace labbaik allahumma labbaik karbawarka so biyu karbawarka ya Allah labbaika daga labba ne yulabbi talbiyatan an ce labba shine amsawa kenan an ce labba labba amsa an ce labbaika kuma amsa haka kenan hallimki biyu la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulku da godiya da ni'ima da mulki duka naka ne la sharika laka qala sai ce wa kana abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar ya kasance na ce labbaika labbaika wa sa'adaika da kuma sa'adaka haso biyu wal khairu bi yadaika al khairai suna hannuwanka labbaika war ragaba'u ilayka wal amalu kwadai ya tabbata zuwa gare ka hakanan aiki ya tabbata gare ka shi ma wannan yana nuna Abdullahi dan Umar ya jiyo shi ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallam zikiri zikiri ba su kago shi wanda har ya zama na, na cikin aikin haji ya kago ana nihin daga cikin ruwaya shi shi ma ya samu da wannan lafazin an abi hurairah radiyallahu anhu kala yake cewa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi ke cewa la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir bai halitta ga mace da ta yi imani da Allah da ranar lahira ba an tusafir masirati yawmin ta yi tahiya tahiya ta wuni wa lailatin da dare laisa ma'aha hurma ba ta da muharrami wa fi lafzin lil bukhari a wani lafazi na bukhari ke cewa la tusafir yawman wala laila ba za ta yi tahiya ta dare da wuni ba illa ma azima harim sai da muharrami ya kawo shi kalkashin hajji don saboda kuma malaman da suka ta cewa hammace hajji zata ta yi sai da muharrami la malikiya suna cewa idza kanat ma a haruf qatun ma'mulatun fa yajuzu laha an tusafir in akwai amintattun wanda suke matahiya amintattu la yanda an yarda da su tana iya tahiya tare da shi babul fidiya baban fidiya an abdullahi ibn ma'akil kale yake cewa jalasu ila ka abu bin ujra na zamna wajen ka abu bin ujra fa sa'altuhu an fidiya na tambaye shi game da fidiya fa kala sai yake cewa nazalat fi khassa an sabko ta a cikin sha'ani na ni kadai wa hiya lakum amma kuma kuma ta shahe ku gama gari umiltu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dauko ni zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wal qamlu yatanasaru ala wajhi kwalkwata suna ta fadawa daga fuskata fa kala sai ce ma kuntu ara lauje a balaga bi kama ara ban tunanin cuta ta kai maka yadda nake ganin nan au ma kuntu ara la jahad balaga bi kama ara ban ganin ban san ba cewa wahala ta kai maka yadda nake gani kin nan a tajidu shatan shin zaka samu akuya karamar dabba guda wa qultu la nace a kala sai ce fasum salasta ayyam to kai azumi kwana uku au ad'im sitata masakin ko ka ciyar da miskinai guda shidda li kulli miskinin nisfu sa'in kowane miskini a bashi rabin tiya wa fi ruwaya a wata ruwaya ce fa amarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yudima faraqan min 60 baina sittati masakin ya umarce shi ya ciyatar da faraki guda faraki ma'auni ne tsakanin maskinai guda shidda au yahudi shatan ko yayi hadaya da karamar dabba au sun salasta ayyam ko yayi azumi kwana uku babu hurmatu makka baban alhurman makka daga abi shurai huwailid bin umar al-khuzai bin amr al-khuzai al-adawi radiyallahu anhu annahu qala li amr bin sa'ad bin al-as wa huwa yab'asu al-bu'usa ila makka yana tura yan aiki yana tura wanda zai aika su zuwa makka yace e izalli ayyuhal amir ka bani izini ya kai shugaba an uhaddisu ka qaulan in baka wani labarin wata magana kama bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tsaye da ita algadimin yawmil fatahi wanshi ana gobe wangakin wan shekaran abin nan fatahu makka ya ce fasimi ato uznaya kunnuwa na sun ji maganganun da annabi ya faɗa wa ahu kalbi zuciyata ta har da ce wa absaratuhu aina idanuwa na sun ganshi lokacin da yake ahina takallama bihi lokacin da ya faɗi magana annahu hamidallah ya gode ma Allah wa asna alaihi yayyabe shi sun makala sannan sai ce inna makata harrama Allah ta'ala yawma khalaqa samawati wal ard lalle maka Allah ya haramta ta tirar da ya halicci sammai da kasai wala mai harim hannasu ba mutane suka haramta ta ba fala ya hillu limri in yumin billahi wal yawmil akhir bai halitta ga duwan da ya imani mutunan da ya imani da Allah da ranar lahira ba in an ce imri'in namiji in mata ce imra'a nan ga muzakkar gin imra'a ne an yi suka bi hadaman ya zubda jini a ciki wala ya adu bi ha shajara ko ya cire itaciya fa in ahadar ahadun tara kasa bi kita da rasulullah sallallahu fiha idan an samu wani ya yi bayani da da rangwame da aka ba annabi sallallahu na yayi yaki a madina fatahu makka fa qulu to ku ce mishi wai wani zai yi hujja ya ce ai ga annabi ma yayi yaki a makka fatahu makka inna allaha azina li rasulihi allah shi ya ba manzon shi izini walam ya azallukum ku kuma bai ba ku izini ba wa inna ma azina li rasulihi sa'atan min nahar ya ba ma manzon shi izini wata sa'a ɗaya a cikin wuni wa kada adat hurmatu hakum al-yawma ka hurmatu habil ams haramcin yaƙi a cikin ta ya komo kamar yadda aka haramta shi a jiya annabi ma sallallahu alaihi wasallam ba alamar al-usur bane ba a zamanin shi an bashi ne daidai wannan lokacin da aka yi fatahu makka sai ya ce fali baligu shahidul lugaibu wanda bayyanan ya isar da wanda yake wanda bai wanda yake nan ya isar da wanda bayyana faqila li abi shurai sai aka ce ma abi shurai ma ƙala laka amurtu amurin da ka gaya mishi haka me ya gaya maka shi shugaba amurin da ka gaya mishi me ya ce maka ƙala sai ce ana a'alam bi zalika minka ya ce ni na hika sanin wannan ya aba shurai innal harma la yu'izu asin lalle harami bayya bada bai tsare wanda yake mai sabo wala farnan bi damin kuma ko wanda ya gudo da jini ya kashe wani ya je ya fada harami ya ce ya samu tsira ba an kashe shi a ciki ba wala faran bi harba ko kuma wanda ya gudu da ha'inci ya yi ha'inci ya yi yaudara kuma ya gudu ya tafi makka don saboda cewa ba a kama mutum a ciki wakila alfar alhar bakin nan bil ha'il mu'jama da ha karami mai ruwa warra il muhammala da ramar da kila aka ce alkhiyana shine ha'inci alhar bakin wakila aka ce albaliya shine bala'i wakila aka ce alhimma ita ce himma abu mai mahimmanci wa asalu hafi sarqatil ibli asalin alkharaba dai shine satar raqum qala sha'ir sha'ir ke cewa wal kharibul lus yajibu al khariba an abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma qala yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatahu makkah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rana ayi fatahu makkah la hijrata ba'da al fatah yace babu hijira bayan fatahu makkah walakin jihadun waniya sai dai jihadi da niyya wa iza sunfirtum idan aka ce ku hutu zuwa a tahi yaƙi ma'ana shugaba ya zaburar da ku famfiru ku hutu a tahi wa qala yawm fatahu makka he hada a ranar fatahu makka inna hazal balad haramahu Allah wannan gari Allah ya haramta shi ma'ana sanya shi gari ne mai alhurma ya haramta yaƙi a cikin shi yawm khalaqa samawati wal ard ranar da ya halicci samai da kasai fa huwa haramun mai alhurma ne an haramta yaƙi cikin shi bi hurmatillah da haramtawar Allah ila yawmil qiyama har zuwa yawmil qiyama wa innahu lam yahilla alqital fi fi ahadin qabli lalle bai halitta ba wani yayi yaki a cikin shi gabani na ba wanda aka halitta mu wala hilla li illa sa'atan min nahar ni ma ba halitta mun ba sai wata sa'a ɗaya kawai a cikin wuni guda wa hiya sa'ati hazihi ita ce wannan sa'at tawa fa huwa haramun bi hurmatillah kuma an haramta yaki cikin shi da haramtawar Allah ila yawmil qiyama har zuwa ranar qiyama la yi udadu shaukuhu ba a ciro ciyawa shi wala yi nafiru sauduhu yi nafaru saiduhu ba a zaburar da harauta shi ba a tunzura harauta shi ma'ana ba a kama harauta a ciki wala yi taƙi duruktahu kuma ba a tsintar tsuntuwar shi illa liman arrafa sai ga wanda zai yi shelarta ya sanar da ita ba ya ɗauka da sunan ya samu ba wala yi khalawu ba a cire ciyawar ta 'yan ƙananan hakukuwa da ke ciki ba a cirewa faƙala al'abbas abbas yake cewa ya rasulallah ya ma'aikin allah illal izhir sai gamba ma'ana ina neman izinin a ce an marto gaciyar gamba a hudda ta mana fa inna huli qainihim ita ta kasance ta abin alhaddad makera wa biyutihim da kuma ɗakuna ana ciro ta ana sa ana ɗakuna faƙala sai annabi ya ce illal izhir to sai gamba kin ma'ana kai tsaye nan allah bashi ya mushi wahayin cewa ya ba da izinin banda a hudda gamba banda ita alƙainu alhaddadu an ce alƙainu shine alhaddadu makeri babu ma ya juzu qatluhu abinda ya halitta a kashe shi cikin dabbobi tunda an haramta kashe dabba a cikin maka da kwarurruka da farauta to ko su abubuwa wanda an hudda su su kuma ya halitta a kashe su an Aisha ta radiyallahu anha amso daga Aisha Allah rada ita anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace khamsun min ad-dawab kulluhunna fasiqun guda biyar cikin dabbobi dukkan su fasikai ne yuqutanna fil harami ana kashe su a cikin harami algurabu hankaka wal hidatu da shirwa wal aqrabu da kunama wal fa'aratu da bera wal kalbul aqur da kare mahaukaci wanda yake ba anda lahiya shi lawa bai taba kowa yuqtalu khamsun fawasiqun ana kashe guda biyar fasikai ne ma'ana alfisku shine alkhuruju an da'a an rijada huta daga hanya fil hillu wal harami a cikin harami da ma kuma wajen harami ana kashe su ya isa bakin ko nan guda biyar an sayo su amma duk wani abin da ke cutarwa ya biyo bayan su an ambaci kunama su kamar da mai askari yake cewa su jirnako a zumbur da sauransu duk sun shiga ciki hakanan algurab wanda su suke daukan kayan mutane da sata to duk wanda suke kama da shi sun shigo ciki su Нет, это не